ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى wannan ce wai mai hukuncin mutum da ya aure mace matar ta haifu bayan da ya aure ta wata biyar da kwana goma sha tara hukuncinta sai su je gaban alkali shi ke da hanyoyin da zai biya tabbatar da me za a yi karya aka yi mata ko daidai ne ko yaya aka yi ko yaya aka yi sai gaban alkali za a yi warware wannan ba wanda zai ba da fatawa ya warware wannan to wannan tambayar ta biyu sunna ce ko mustahabbi in an haifi yan biyu tagwaye a samu su Hassan da Husaini Hassan da Husaini din da ka sani ana fada su ma ba yan biyu bane ba tagwaye bane kowanne an haife shi lokacin shi daban amma aka sa wasu wannan sunan sawa yan biyu ne ko ba yan biyu bane in ka ga dama ka sa Hassan ka ga dama ka sa Husaini ba wanda zai tilasta ka ba wanda zai hana ka to tambayar sa kuma ta farko shine dan Allah kafin a gama wannan babukan da ake ciki kitabu nikah wa talak wai aka wannan kisa ai mun karanta ta cikin buhari mata goma sha biyu ko sha uku ko sha ɗaya da suka hadu riwayar na na aisha cikin buhari kowanne ta bada bayanin abinda mijinta yake ciki ne an manta da kisa ne wai dan allah sake dawowa a karanta ai an karanta shekaru ashirin ko goma sha bakwai ko ashirin eh ba ji ba sabbin dalibai قال الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال يتي أليس كذلك؟ سميت أه؟ سميت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وطلقوهن لقبل عدتهن وياجي عبد الله بن عمر يا أيها قراءة قال مالك سي إمام مالك يفسر وأن قراءة يتي يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة mana kowane tsarki ka yi saki ɗaya in ta kama kana son ka yi saki ɗin alawa haddasa ni an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu qala yace kana ar-rajulu idza tallaqa imra'atahu thumma irtaja'aha qabla an taqdiya iddatuha kana zalika lahu wai da kafin a saukar da aya a kafa doka maza suna yi wulakanta mata yadda suka ga dama she sake ta in ta kusa ta gama idda wani aure ta sai ci ya dawo da ita ba dan yana son ya ji da ita daɗi ko ya kwantar mata da hankali ba dan dai ya bata mata rayuwa shi bai sake ta ba shi bai rike ta ba wa in talaqaha alfa marratin ko da zai haka so dubu ba wanda zai ce mishi dan me kuma babu shari'ar da ta hana shi fa amada rajulun ila imra'atihi fa talaqaha sai wani saki matarsa hatta idza sharafat inqida iddataha har sai da ta kusa gama iddanta raja'aha sai sake komawa da ita thumma tallaqaha sannan sake sakinta thumma qala sai ce la wallahi yace na rantsi da Allah la awiki ilayya wa la tahillina abadan ba zai rike ki ba ba zan kuma barki ki sai ki halatta da ko ne zai aure ki ba fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah madaukin sarki saukar da aya yace at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihum bi ihsani shikenan an kafa doka kenan at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin ko ka rike ta da ma'rufi aw tasrihum bi ihsani ko ka sake ta a cikin mutunci wastaqbala an-nasu at-talaqa jadidan min yawmi izn to tun daga rannan sai mutane suka bar wancan al'ada da suke na maguzanci din sai suka dauki saki ga shari'a yadda ta kayyaje saki man kana tallaka minhum aw lam yutallik da wanda ya taba yin sakin da wanda bai taba yi ba doga doka an kafa qala wa hadathani an malikin an thawr bin zaid ad-dili anna ar-rajula kana yutalliku mar'atahu thumma yuraji'uha wa la hajata lahu biha ce mutum zai saki matarsa ba shi da bukatanta amma kuma sai ya dawo da ita ba zai barta ta gama idda wani ya aure ta ba sai ce ya dawo da ita wala yuridu imsaka kuma ba so yake rike ta ko ya mutunta ta ba kai ma ya tulu bi zalika alaiha al-iddatu li yudarraha saboda in ya sake ta kafin ta gama idda ya dawo da ita gobe ya sake ta kafin ta gama idda saboda ya cutar da ita shari'a kuma ta ce la zarara wa la dirara fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yace wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku rike su don ku cutar da su ku keta haddin shari'ar Allah wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu duk wanda yayi wannan to ya zalunci kansa ya cuci kansa ya'izuhumullahu bizalika Allah ne yake musu gargadi da wannan abin su daina wulakanta mata qala wa hadathani an malikin annahu balagahu anna sa'id ibn al-musayyib wa sulaiman ibn yasar su'ila an talaki sakran ya ce waɗannan manya-manyan malamai sa'id bin musayyib da suleiman bin yasar a lokacin an ce maka sa'id bin musayyib au suleiman bin yasar karshen fikihu kenan suna gaba da imamu malik aka tambaye su menene hukuncin mutum zai sha giya ya bugu ya je saki matarsa ko ya sha taban guyuyi ko shelisho ko duk wani abin da zai gusar da hankalinsa ya je saki matarsa me ke hukunci faƙala sai suka ce idza tallaka sakranu jaza talaquhu in ya sha in ya sababin da ya rabu da hankalinsa ya saki matarsa ta saku wa in qatala qutila bihi in ya in ya kashe wani za a kashe shi za ya mai haddi qala malikun wa ala zalika al-amr indana saboda akwai wanda suke magana kan zalakin sakrani mutum ya sha ya bushe suka ce ai yayi saki ba shi cikin hankalin shi to ai ba mahaukaci ba ne me sababin gushewan hankali shi ya je ya yi mai da gangan to sai a kama shi da wannan abinda wannan manyan malamai suka faɗa ke nan ƙalawa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna sa'id ibn al-musayyib kana yaqulu yace sa'id ibn al-musayyib ya kasance yana fadar cewa idza lam yajid ar-rajulu ma yunfiqu ala imra'atihi furrika bainahuma in mutum ba shi da abin da zai ciyar da iyalansa matarsa shi a saki ashe a kashe auren alkali sai kashe auren qala malikun wa ala zalika adraktu ahla alilmi bi baladina yace haka na riski malamai manyan malamai a garin mu kasan Madina in mutum ba shi da iko in mutum ya je aure ba shi da abin da zai ba matan ba abinci ba tufa ba komai to sai alkali ya kashe auren an fahimta sai dai in ita ta ce za ta haƙura ta zauna ta sayin da za ta yi to shi kenan amma in ta ɗauka ƙara ko ta ce ba za ta yi ba dole sai a kashe auren babu iddatil mutawaffa ana zawjuha idza kanat hamilan to in mace na da ciki mijinta ya rasu ya za ta yi idda wata hudu da kwana goma za ta yi ko kuwa a'a gwargwadon adadin watanni da za ta haifi da ke ciki za ta yi za mu ji gohun ƙala haddafani ya haya an malikin an abdi rabbi ibn sa'id ibn qaisin an abi salamata bin abdurrahman annahu qala su'ila abdullahi ibn abbas an tambayi abdullahi dan abbas habrul umma wa abu huraira da abu huraira aka tambaye su alal mar'atil hamili yutawaffa anha zawjuha mace mai ciki sai mijinta ya rasu to ya za ta yi fa qala ibn abbas sai abdullah dan abbas ya ce akhiral ajalain sai ta dauki lokacin da yafi tsawo in watan nata sura wata ɗaya ta haihu ne ko biyu sai ta yi wata hudu da kwana goma in kuma watan nata saura wata shida ne cikin nata saura wata shida ne ko bakwai ko biyar ta haife shi to sai ta dauki wannan ta yaki da shi ta rabu da wata hudu da kwara goma shine akhiral ajalain lokacin da yafi tsawo da shi za ta yi aiki fatawan awa kenan Abdullahi dan Abbas وقال أبو هريرة سي أبو هريرة يشي إذا ولدت فقد حلت إن تهيه تاقم إدة تسيت جيت أوري فدخلوا فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة sai abu salama ta dan abdurrahman sai tashi ya shiga wajen ummu salama za shi ya nemi fatawa zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fasa'alaha an zalik sai tambaye ta ga abinda abu hurairah yace ga abinda abdullah dan abbas yace kowanne a cikin su manyan malamai ne manyan sahabbai ne fa qalat sai ta ce ummu fa qalat ummu salama sai ummu salama ta ce waladat subai'atul aslamiyya duk inda ka je ana maganan fikiyu aka ce li kissatu subai'atul aslamiyya subai'atul aslamiyya ita ce wannan kissa ta haihu ba'da wafati zawjiha bi nisfi shahri tana da ciki mijinta ya rasu da sati biyu sai ta haihu fa khatabaha rajulani sai mutane biyu suka je suna neman ta da aure ɗaya saurayi ɗaya tsoho ahaduhuma shabun wal akharu kahadun ɗaya saurayi ɗaya tsoho fahattat ila shabi sai ta karkata zuwa saurayi ɗin to sai tsohon ya ji haushi sai ce faƙalar shaifu sai ce lamta hilli badu ai ba ki gama iddanki ba tukunna saboda a lokacin iyayenta danginta sun yi tafiya yana tsammani in sun zo aka ba su labari za su goyi bayan shi wa kana ahluha gayyaban waraja iza ja ahaduwa an yi usiruhu biha abinda fata wanda ya bayar kenan su suka ce a'a mijinta ya rasu da sati biyu sai ta haihu sai ta je ta yi aurenta ke wannan tsohon da ba shi aka nemi ba shi aka zaba ba ya ce ki a gaba gema idda ba fa da shauranki yana ba sai in ta je ta yi aure ai magana ta kare in ya rikida mata lissafi za ta saura tana jiran kafin dangin da su zo in dangin da suka zo mai yiwuwa su goyi bayan shi to abin da yasa yayi wannan kenan faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce to me yayi zafi ga manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama aje ana neman fatawa ba haka bane ba sai ta ga manzon Allah ta faɗa mishi ga abin da ya faru mijina ya rasu da sati biyu na haifi dan ciki na faqala sai manzon Allah ce qad halalti fankihi man shi'ti kin gama idda ki je ki aurenki صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل أنت ما عبد الله بن عمر aka ce mace mai ciki mijinta ya rasu فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت sai ya ce in ta haifi ɗan da ke cikin cikinta ta gama iddanta kenan فأخبره رجل من الأنصار كان عنده sai wani mutum cikin lansarawa yana zaune wajen sai ba shi labari ya ce anna umar ibn al-khattabi qala yace ai sayyidina umar ma shi cewa yayi idza wada'at wa zawjuha ala saririn lam yudfan ba'du hallat la hallat yace da mijinta zai mutu an wanke shi yana kan gado kafin a sa cikin annashi aje a binne sai ta haihu ya ce sai ta je ta yi aurenta ma'ana zancen abadul ajalai ne na abin abbasin baya da tasiri na ke an fahimta tun da gafatawan manzo Allah gafatawan sai na umar ga aiki sai dai al'ada ce amma shari'a abinda take fada shi ne da mutum ya mutu yau gobe jibi as za su ce a raba musu gadon ba sai ya ɗau wani lokaci ba to al'ada sai a ce ba su yi kaza ba ba su yi mutunci ba su yi mutunci ba a shar'ance kuma mace mai ciki mijinta ya rasu yau kafin a je a binne shi sai ta haihu aka ce shari'a ta ba ta dama ta je ta yi aurenta to amma al'ada sai a ce mai ba ta kyauta ba ko eh zariye da mai ya ce wa ayi shari'a daban al'ada kuma daban ku abinda mutane suke yi abinda shari'a ta faɗa shi ne abinda ake kallo shi ne in ta yi haka ta keta shari'a ko ta yi daidai yawon ta yi daidai shi kenan قال وحدثني عن مالك daga wannan al'amuran aka samu cewa al'amari ya rikice ma mutane sai mutum ya rasu ya mutu sai a bar gadon shekara biyar uku goma ba a raba gado ba manyan 'ya'yan wanda al'amari ke hannun su canye gadon duka kuma su bar kanninsu yara kanana da iyayensu kuma ba yadda za a yi da su to an bi al'ada kenan an fahimta in ya mutu yau gobe suka ce muna son a raba muna gadon mu shi kenan sai a raba musu gadon su dama ka'ida yadda ya kamata shine yana mutuwa yau sai a je dukkan tunan a rufe su a wanda zai shiga ciki ya ciniki sai a kawo magadan matan shi da 'ya'yan shi me kuka gani in suka ce a bude a ci gaba da kasuwanci ana kawo musu dukiyarsu sai a ci gaba da kasuwanci in suka ce a raba mana gadon mai yau sai alkali ya raba musu gadon su yau sun yi laifi shari'a kenan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ta haihu bayan mijinta ya mutu da darrai kwanaki kaɗan ne ba su jima ba wa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata qad halalti fankihi man shi'ti qad bitahqiq manzo Allah ya fada halalti kin gama iddanki kije ki auri wanda kike so qala wa hadathani an malik an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar anna abdullah ibn abbas wa aba salamah ibn abd alrahman ibn auf ikhtalafa fi almar'ati tunfasu ba'da wafati zawjiha bi layali sun ƙari juna ilimi cewa in mace ta haihu ta haifi ɗan da ke cikinta bayan da mijinta ya mutu da kwanaki kaɗan ba lokaci ba faƙala abu salama iza wada at ma fi batniha faqad hallat in ta haifi ɗan da ke cikin cikinta ta gama idda kenan wa qala ibn abbas akhir al ajalain yace a a sai ta duba wani lokacin ne fi tsawo wata hudu da kwana goma ko ko haifar abin da ke cikin faja'a abu hurairah faqala sai abu hurairar sai ce ana ma'abini a fi yani abu salama ya ce aini ina tare da fatawan abu salama fa ba a su kuraiban maula abdullahi bin abbas ila ummi salama ya suka ce kai kurai kai ne yaron abdullahi dan abbas ka je wajen ummu salama gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama yas'aluha an zalika ka je ka tambaye ta gashi manyan sahabbai din nan guda biyu sun kari juna ilimi wannan ya ce da ta haifi dan da ke cikin ta ta gama idda wannan ya ce sai abadul ajalain kenan faja'ahum fa akhbarahum annaha qalat sai zo ya ce na je na tambayi ummu salama sai ta ce waladat subai'atul aslamiyya ba'da wafati zawjiha bi layali subai'atul aslamiyya ta haihu bayan rasuwar mijinta da kwanaki kaɗan da rai kaɗan fazakarar ta zalika lin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru fa qala qad halalti fankihi man shi'ti yace tabbas dahir babu ko shakka kin gama iddanki ki auri wanda kika ga dama qala malikun wa hadha al-amru alladhi lam yazal alayhi ahlul ilmi indana babu makamil matawaffa ana zaujuha fi baitiya hatta tahilla babin da yazo na mace da mijinta ya rasu aka ce sai ta saura gidan da take har sai ta sai ta gama ta iddan take na wata hudu da kwana goma ko ko in ta haifi dan da ke cikin ta in tana da ciki an fahimta shi ne kawo kissan kanwan abu sa'id al-khudri da mijinta ya rasu bai bar mata kudi ba ba shi da gidan da ba shi da gidan da yake mallaka sai ta nemi ta tashi ta koma kauyen su ko sai aka ce a a kamar yadda zamu karanta insha Allah qala haddathani yahya an malik an sa'id ibn ishaq ibn ka'ab ibn ujra an ammatihi zainaba binti ka'ab ibn ujra أن الفريعة بنت مالك ابن وهي أخت أبي سيد الخدري أخبرتها إتتباش الأباري أنها جاءت إتتبات الأباري تتشي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تازو وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة إرواء أبو سعيد الخدرين تزوج يا من الله أننا نمن إذني نجيك أو يمو ونقوم وقرم وتكين بني خدرة me yasa fa inna zawjaha kharaja fi talabi a'budin abaku mijinta yana da bayi ne sai suka fandare sai suka gudu sai tashi ya bi su da yaje shi ya same su a wani wuri da suka ganshi ya zo zai kama su sai suka kashe shi hatta idza kanu bi tarafil qadum lahiqahum faqatalu sai suka kashe shi qalat فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم an arji'a ila ahli min bani fi bani khudra sai na tambayi manzon Allah nace ya manzon Allah zai iya komawa kauyen mu unguwar mu garin mu gidan mu cikin bani khudra fa inna zawji lam yatrukni fi maskanin yamlikuhu wala nafaqa mijina bai bar ni a cikin gidan da yake mallaka ba kuma babu ciyarwa ba abinci ba komai qalat tace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce na'am ma'ana za ta iya tafiya kenan ko قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني yace sai na kama hanya sai da na kai hanya na zan fita sai manzo Allah ya ce ke ki taho ki taho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bi fanuditu ko yace a kira ni sai na zo fa qala sai ce kaifa qulti da zu me kika fada ki saki maimaita maganar muji faradatu alaihi alqissa alqissata allati zakartu lahu min sha'ni zawji sai ta maimaita magana mijina ya mutu ya je bi ya bi bayansa ya je kamo su sai suka kashe shi kuma gidan da nake ciki ba mallakar sa baje ba kuma ba ba abinci ba komai fa qala in kusi fi baitiki hatta yablugha alkitabu ajalahu yace ki zauna a cikin gidan har sai kin gama iddan ki kenan qalat sai ce fa'tadattu fihi arba'ata ashhurin wa ashra sai na zauna ciki na idda wata hudu da kwana goma qalat ta ce falamma kana Usman ibn Affan zamanin khilafa ta dawo hannun sayyidina Usman dan Affan arsala ilayya fas'alani an zalika sai mas'ala ta taso shi sayyidina Usman ya aika ya aiko waje na yayi a tambaye ni me iya menene hukuncin wannan sai ta bashi labari cewa ga abinda manzo Allah ya ce mata ga yanda ta yi fa akhbaratu fattaba'ahu wa qadha bihi sai zama da shi yake hukunci labarin da matar ta bashi da shi yake hukunci saboda ta yi aiki ne da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to aka ce ta zauna ci ta ce ba abinci zai manzon Allah ce ta zauna haka za a kyale ta da yunwa a'a sai sarki ko ko gwamna ko baitul mali ko manyan unguwa a rika kai mata abinci har ta gama a rika kai mata abinci ana kula da ita kar wani zai hauro mata kar wani zai kaza kaza kaza har ta gama iddan to shikenan ta bi shari'a kuma shari'a ta kare ta kenan eh eh mhm za ta ci mana ai tana cikin masu cin gado ita ma ai ya danganci al'adance a gida yanzu mai gida ya sau abinci ya kawo ya ajiye mai ake nufi eh na menene in ya rasu fa eh eh ya zama gado abinci ne sai a ci gaba ana ci an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج yace sayyidina Umar matan da suka shirya za su je haji sun kai ma'abar Ali wurin daukar ihrami sai ya koma ya ce musu kowa ta koma gida ta yi ta kabanta ta yi iddata ba za ku je haji ba bana sai baki wannan duk ijtihadat ne da malamai sai su kalli halin da suke ciki halin da ake ciki yanzu shine za iya yin aiki da wannan labarin sayyidina Umar ya ce duk wace take da ta kaba ko inda ba za ta je hajji ta zauna gida har sai ta gama saboda wancan lokacin al'amura na da sauki ko kuwa a'a malamai na da haƙƙin su yi nazari a kai su ga wani hukunci ya kamata su yanki suna da yancin su suna da izinin su duba su gani wani hukunci ya kamata su yanki mutum ne mijinta an biya mata mijinta ya biya mata kudin haji ko ɗanta ko wanta ko ubanta ko kawunta ko ita ta saya ta kanta ta biya ma kanta aikin haji an je ai bitin an yi ai komai da komai lokacin da alhazai ke tashi an fara tashi sai mijinta ya rasu to ya za ta yi ya za ta yi eh sai ta je hajjin ko kuwa ta zauna gida ta yi ta kaba eh wai in ba ta taba yin aikin hajji ba aikin hajji ya zama wajibi sai ta yi to wani kuma fa ya ce mace ce ma'aikaciya ce inda take aiki din nan babban wuri ne sai mijinta ya rasu su kuma ba ruwansu turawa ne boko ne yan boko ne ba ruwansu da wata hudu da kwana goma to sai ta ce dole ta zauna gida ta yi ta kaban wata hudu da kwana goma alabashin tana gama tana zuwa su ce an kore ki aiki ko ta tashi ta gwargwadon adadin kwanakin da suka bata in ya cika sai ta tashi ta je bakin aikinta sa'an nan ta kiyaye ladubban ta kaba eh haka za a yi ko قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب ابن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر سائب بن الخباب يا رسول ما تنسى ستزوج عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها ستشي مجنت يا رسول وذكرت له حرفا لهم بقناة ستشي أمامنا دقونا فأوند أكي قناة وسألته هل يسلو لها أن تبيت فيه تشي مشي zan iya kwana a cikin gonanmu ina aiki a samu abin da za a yi masa rufi fana haha sai ce a a ba za ki je cikin gonanki ki kwana ba an zalika fakanar ta haruju min almadinati saharan sai ta zamo da asuban fari sai ta fitar kama hanya zuwa gona kafin kowa ya fito fatusbihu fi harfihim sai ta waye gari a cikin gonan wajen da za ta yi aikin ta fatazallu fihi yawmaha yinin ta duk tana ciki tana aiki ثم تدخل المدينة سحرا إن دريكما ستكام هنيا تشقو مدينة فتصبح في حرقهم فتظل فيه يومها حتى تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها معنى كل ذات زوجنا تتقوانا أما هذا أسباب ذات فتاه can kuma kusan asuba cikin dare ce ta dawo gida kamar yadda ka san da ana yi da asuba mace ke fita za ta unguwa sai kuma da yamma da dare sai in dare ya kama sa'an nan sai ta dawo yadda ake yi kenan amma in ba ta da yadda za ta yi sana'arta da take yi ciki take ci tana sha za ta yi zuwa ta kula da sana'arta ta kiyaye ladubban ta kaba an fahimta alawa haddasani an malikin an hisham ibn urwa annahu kana yaqulu fil mar'ati al badawiyya yutawaffa anha zawjuha mace ce yar kauye badawiyya yar kauye sai mijinta ya rasu innaha tatwi haifin tawa ahaluha ta ce a wannan da take ƙauye ‘yar ƙauye ce ba da wuya ce mijinta ya mutu to da yawa bukka ce rumfa ce ba kowa mutum ɗaya-ɗaya ne watakila mutum biyu ko uku ke waje ko kuwa ba kowa ma to in ta saura wajen akwai fargaba akwai ban tsoro sai aka ce sai ta je inda iyalanta suke mana sai ta koma gida ke ya halatta ko bai halatta ba saboda a kare mutuncinta da rayuwarta an fahimta hala malikun wa hadha al-amru indana yace haka al'amarin yake a wajen mu ma mu ma mutanen Madina qala wa haddathani an malik an nafi' an abdullah ibn umara annahu kana yaqulu abdullah ibn umar yana fadar cewa la tabitu al-mutawaffa an hazawjuha wala al-mabtuta illa fi baitiha ya ce wadda aka sake ta saki da ba kome da wacce matan da mijinta ya rasu duk inda ta je ta dawo gida ta kwana inda akwai gidan kenan ta kwana ta dawo gidanta da aka aka mutu aka bar ta sai ta kwana amma in babu hali kuma fa to sai malamai su duba su gani me yafi dacewa mecece maslaha saboda ka'ida ta addinin musulunci duk sa'an da aka samu maslaha rajiha to nan addinin musulunci yake nan addinin musulunci an fahimta babu iddati ummul waladi idza tuwfiya anha sayyiduha ummul walad sai mamallakinta ubangidanta ya rasu to yaya za ta yi ala haddasa ni a san bambanci tsakanin ummul walad da baiwa ko ita ta riga ta zama ummul walad ba yadda za a za a sayar da ita ba za a sayar da ita ba ala haddasa ni yahaya an malikin an yahaya bin sa'idin annahu qala سمعت القاسم ابن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبينهم وبين نسائهم yace wannan ya rarraba tsakanin mutane da matansu mutane mas'ala masu gama ba sai kaje kace sun gama shi aka aure su wa kunna ummahati auladin su kuma yadda halin su ya kasance ummahati auladin ne ummahati auladi rijalin halaku ummahati auladi ne na mutane mazajen da suka suka rasu fatazawwajuhunna ba'da haidatin aw haidatayn da suka yi haila ɗaya ko haila biyu sai suka ce ai kun gama sai wannan ya auri wannan wancan wannan ya auri wancan wannan ya auri wancan aka aure su fa farraqa bainahum hatta ya'taduna arba'ata ashhurin wa ashra yace a rabu da su a ko su koma su koma su zauna sai sun cika idda wata hudu da kwana goma ku yi gaggawa idda su bata cika ba kuka aure su fa qala al-qasim ibn muhammadin subhanallah shi qasim ibn muhammad yace subhanallah يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج أليس كذلك قال وحدثني مالك وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي أنا سيدها حيضة عبد الله بن عمر كما يتي ummul walad in mijin in mamallakin ta ya rasu in ta yi haila ɗaya ta cika kenan kaga an samu mai kenan sabani kenan ala wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id an al-qasim ibn muhammad annahu kana yaqulu iddatu ummil waladi idza tuwfiya anha sayyiduha haidatun shi ma yace haila ɗaya ce qala malikun wa huwa al-amru indana yace haka al'amari yake wajen mu qala malikun وإن لم تكن ممن تحيد فعدتها ثلاثة أشهر إن كما باتا بامي حيلا بتي تزاتي إدن وتني أكو أما أن حيلا تكي انت يا وداتر وأن مسألة للدك اجتهادياتني باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها باب ديزو قرقرة بيوة iddan da za ta yi in mijinta ya rasu ko kuwa wanda yake mallakanta ala haddathani yahya an malikin annahu balaghahu anna sa'id ibn al-musayyib wa sulaiman ibn yasar kana yaqulani iddatul amati idha halaka anha zawjuha shaharani wa khamsu layalin su kuma suka ce iddata in mijinta ya mutu za ta yi wata biyu da kwana biyar قال وحدثني عن مالك wata biyu da kwana biyar ina manan shi wata hudu da kwana goma in an raba shi gida biyu shi zama nawa wata biyu da kwana biyar قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك قال مالك إمام مالك يتي في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه رجعته bawa ya saki baiwa shi bawa ne matarsa kuma baiwa ce saki da bai kai saki uku ba yana da kome a kanta sun ya mutu wa hiya fi iddatiha min talaqihi sa'annan tana cikin wannan iddan da ya sake ta kuma sai ya mutu inna ta'taddu iddatul mutawaffa na zawjaha shahrayn wa khamsu layalin sai ta koma iddan mace da mijinta ya mutu za ta yi idda wata biyu da kwana biyar rabbin iddan ɗaya kenan an fahimta wa innaha in ataqat wa lahu alaiha raj'atun thumma lam tahtar firaqahu ba'da al-itq hatta yamuta wa hiya fi iddatiha min talaqihi i'taddat iddat al-hurra al-mutawaffa anha zawjaha sai ce wa innaha in ataqat in aka yanta ta walahu alaiha raj'a amma yana da kome a kanta thumma lam tahtar firaqahu ba'da al-idd da aka yanta ta ma'ana matsayinta ya canza tana da yancin ta zabi zama ko rashin zama bata zabi ta tafi ba sai ta zabi ta saura kenan ko har ya mutu wa hiya fi iddatiha min talaqihi har ya mutu tana cikin iddanta na sakin da ya mata sai imamu malik ya ce i'taddat iddatal hurra almutawaffa ana zawjuha arba'ata ashhurun wa ashra sai ta yi iddan ya wanda mijinta ya rasu za ta yi wata hudu da kwana goma kenan wa zalika annaha yace abin da yasa shine ita وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت أي عدة الوفاة يا هوكت بايا أن أنتاتا أنت يا رجاء عدة جيسا ذات عدة تيتك كير عدة فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا الأمر عندنا باب ما جاء في العزل باب ديزو نعزلو كينا متن بايا ثم تشتتو كي ya sadu da ita lokacin da zai sai ga shi kenan sai ce ba ya so ta dauki ciki kamar yadda za su zo su faɗa sun je sun yaki ne suka samu mata matan larawa ga saman kyawawa wani shi ya ce ai mata na ma da ke gida ba su fi waɗannan kyau ba to amma kuma ba na son su ɗauki ciki kuma ina bukatar su ina sha'awar su suna da fitina ne kyawawan mata ne duk wanda ya zauna kasashen laraba ya san zuwa suwa ne su ya ciki za a ga kesan ko insha Allah in aka ce azalo kowa ya fahimci me ya azalo ko ala haddathani ya ya shine azalo shine mutun ya sadu da matarsa lokacin da zai inzali shi ya zubar waje ba cikin mahaifarta ba saboda kar ta dauki ciki shine ake ce ma al'azlu kenan shine azalo ala haddathani ya ya an malikin an rabi'ata bin abi abdurrahman an muhammad bin yahya ibn habban an an ibn muhayriz أنه قال يتي دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه يتي ناشق مسلاتي سينغ أبو سعيد الخدري سينزونا أوجنسا فسألته عن العزل كنا تنبيشي أكرمك الله ميكك فداغ ميدا أزلو فقال أبو سعيد الخدري سيس أبو سعيد الخدري يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أي من في تتارد منظوم الله أتكين ياكين بني المصطلق فأصابنا سبيا من سبي العرب في مكسا مريبا ياكي تكين ماتا كياواوا فاشتهينا النساء muka yi sha'awan mata da sun kalle su shefe suna sha'awar su sadu da su wasu taddat alaina al'uzba bukata ta yi tsanani a wajen gare mu wa ahbabna alfida'a ga dai mata kyawawa muna son mu sadu da su kuma muna son mu ba da su mu karbi kiman su fansa kenan mana mu sayar da su kenan ba zai hadu ba kana son ka sadu da ita kuma kana son ka sayar da ita in ka sadu da ita daga wannan saduwar ta dauki ciki kuma fa ba magana kenan yana son kudi kuma yana son sha'awar mace to ya za a yi fa'aradna anna azila sai muka ce to yanzu maganin wannan abin ga kyakkyawar mace kuma za a sayar da ita za a samu kuɗi in na sadu da ita kuma ta ɗauke ciki ba zan iya sayar da ita ba to ya za a yi faƙulna na azilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai na azhurina qabla an nas'alahu yanzu za mu shiga azalo ga manzon Allah tsakaninmu ba sai mu je mu tambaye shi ba fasa'alnahu an zalika sai suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alaikum alla taf'alu ba damuwa ko ku aikata ko ba ku aikata ba ma minna samatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa huwa ka'ina dirran da Allah ya ce zai halice shi kai azalo ko karka yi azalo wallahi ranar wannan dan ya zo duniya duk azalonka da dabarunka rannan sai ka yi mai rannan sai ka yi mantuwa ko ka yi lati ko ka makara ko ka yi menene al'amari sai je hannu an fahimta fisa kwaroron roba da ake sawa baya nuna cewa in duk kwaroron roba da aka saka baya hana cewa mace ta dauki ciki sai sai sai roba ta hude sai mai kuma shikenan alawa haddathani an malikin an abin nadri maula umar bin ubaidillah an amir bin sa'ad ibn abi waqas an abihi annahu kana ya'zilu wannan yace shi yana yin azalu yanzu za ka wanda yake yi da wanda baya yi shi a san ya halatta a yi kuma ya halatta a bari ko قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل أبو أيوب الأنصاري ينعزل قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل عبد الله بن عمر شبايا وكان يكره العزل ينا بفيسم أي أزلوا baya yi daban bai halatta ba fa daban in baya yi watakila shi ne bai ga daman yayi ba ko baya burge shi ko baya ba sha'awa da an an tambaye shi menene hukunci ya haramta to shi ne hukunci an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن, سع... ابن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت والنباهم الله ينازون وجه سيدنا زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه فجاءه ابن قحد رجل من أهل اليمن sai wani mutum cikin mutanen yaman sunan shi ibn al-qahd sai zo mishi ibn qahd sai zo mishi fa qala sai ce ya aba sa'id ya kai abu sa'id inna indi jawariya li laisa nisa illati akin bi ajara ilayya min hunna ina da ina da bayi mata na da ke gida ma wallahi ba sa burge ni kamar yadda wannan yake gida walaysa kulluhunna yujibuni an tamila minni sannan kuwa ba na bukatan su dauki ciki kuma yana so ya sadu da su in mutum ya yabi kyan mace me yake bukata kenan saduwa da ita afa azilu yace zan yi azalo faƙala zai rubin sabitin afkihi ya hajjaj shi zai rubin sabitin ce ya kai hajjaj ba hajjaj ibn yusuf ba ya kai hajjaj ka ba shi fatawa ƙala faƙultu ya kashirullahu laka ya ce akramaka allahu allah ya gafarta maka inna ma na jinsu inda ka linata allama min mu da muke zuwa mu zauna wajen ka mu nemi ilimi kuma ka ce ni na bada fatawa gaban alaramma ƙala afkihi ya ce ka ba shi fatawa dai قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته ce ai wannan baiwar taka gonarka ce in ka ga dama ka shayar da gonan in ka ga dama ka bar gonan ta bushe kala ya ce wa kuntu asma'u zalika min zaidin fa kala zaidun sadaka shi zaid ya ce abinda fatawar da ya baka ta yi daidai قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له زفيف أنه قال سئل ابن عباس عن العزل yace an tambayi Abdullahi dan Abbas dangane da hukuncin azalu fada'a jariyatan lahu sai kira wata baiwarsa fa qala yace akhbirihim ke ki ba su labari yaya muke yi faka annam faka annam mastahayat sai ta ji nauyi ta kasa fada fa qala huwa zalika amma ana fa'af'aluhu ya ni annahu ya azilu ya ce ke ki ba su labari ya muke yi ne mai yake faruwa ya ta sa karta kasa sai ce ina yi ƙala malikun imamu malik ya ce yanzu za kawo fatawa la ya azilu rajulu anil mar'atil hurra illa bi izniha ya mace da kake aure ya ba baiwa ba ba za ka yi mata azalu ba sai da izininta in ba ta ba da izini ba dole ka sakan mata kayanta ba haka ba ne ba saboda azalin da za ka yi ɗin za ka rage mata jin daɗi kai kanka za ka rage kanka jin daɗi in ta ba da izini ta ce to ta yarda ka yi azalu shi ka yi azalu in ba ta ba da izini ba ba ka da iko a shar'anci ka yi mata azalu wala ba sa an yi azila ala amadihi bai gairi izini amma baiwarsa zai yi mata azalu ko ba ta ba da izini ba qala malikun wa man kanat tahtahu amatu qaumin wa man kanat tahtahu amatu qaumin wanda duk ya auri baiwar waɗansu mutane fala ya azilu illa bi iznihim to ba zai ma baiwar azalo ba sai da izinin su saboda suna son baiwar ta dauki ciki ta haifi da su ma sun samu kari sun samu ci gaba kenan an fahimta babu ma ja'a fil ihdad babin da yazo na takaba abinda ake nufi da takaba shine barin ado mutum mijinta ya rasu da kaurace ma ado wata hudu da kwana goma kaninta ya rasu wanta ya rasu baffanta ya rasu kawunta ya rasu kada ya shige kwana uku don manzo Allah ce baya halatta ga mace da ta imani da Allah da manzonsa ta yi takaba akan wani ba mijinta ba sama da kwana uku baffanki ne ya rasu kawunki ne wanki ne kaninki ne ɗanki ne kowa ne ne za ki iya barin ado amma kada ya shige kwana uku in ya shige kwana uku kin kuma yi sabo wanda zai shi kwana uku shine mijinki wata hudu da kwana goma an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ايوه ها آه. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة زينب إر أبي سلمة اتتبان وإن اللاباران حديثة وإن حديثة قد قالت زينب زينب تشي دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تشي ناشق وجه أم حبيبة ما تم من الله صلى الله عليه وسلم إلى توفي أبوها أبو سفيان ابن حربي lokacin da mahaifinta ya rasu abu sufiyan abu sufiyan ibn harbin shine mahaifin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'at ummu habibata bi tibin fihi sufratu khaluq sai ummu habibata ce a kawo mata turare abin shafawa ko abin fesawa aw ghayruhu fadahanat bihi jariyatan sai ta shafa ma yariya ta ma yariya kwalliya ta shafa mata turare da mai da menene da menene thumma masahat biyari ɗaya da ta gama ima yariyar kwalliyar shi ta yi haka shi ta shafa ko? ta shafa nan ta shafa nan ta shafa sun makalar sa'an nan sai ta kada baki ta ce wallahi mali bi tibi min haja wannan turaren da kuka gani ba bukatarsa nake ba balle in shafa ghaira anni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai dai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة manzo Allah ce baya halatta ga mace da ta yi imani da Allah da manzansa ta yi wani mamaci ta kaba sama da kwana uku sai dai in mijinta ne za ta yi wata hudu da kwana goma yanzu waye rasu mahaifinta to da ta yi kwana ukun ya cika to dole ta karya wannan takabar isa da ta yi mayariya kwalliya sai ta ma ta shafa sai ta bayyana musu wannan turaren ba so in shi nake ba na karya takabar ne yanzu na in ban yi haka ba na shige kwana uku na shiga kuma laifi ke an fahimta qalat zainab zainab tace thumma dakhaltu ala zainaba binti jahsh zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama hina tuwfiya akhuha wannan kisan duk gidan manzon Allah ke ce na shiga wurin zainab bintu jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da dan uwanta ya rasu fada'at bi tibin famasat minhu thumma qalat sai ta ce a kawo turare ko man shafawa mai kanshi ko menene sai ta shafa sannan sai ta ce wallahi mali bi tibi min haja wallahi wannan turaren da man shafawa da mai kanshi ne ba bukatar su nake ba gaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai dai ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa thalathin fawqa thalath layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara ma'ana ta karya ta kabai kenan da wannan shafin turare da ta yi qalat zainab wa samitu ummi umma salama zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu ta ce na ji mahaifiyata ummu salama tana matan manzo Allah tana cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata mace wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقالت ستة يا رسول الله يا من زعل الله صلى الله عليه وسلم إن إن ابنتي توفي عنها زوجها تتي اهتا مجنت يا رسول مجن اهتا يا رسول وقد اشتكت عينيها أفأق sai kuma tana ciwon ido zai iya sa mata tozali magani ko kwalli ko wani abin faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la la la so uku kullu zalika yaqulu la thumma qala inna ma hiya arba'ata ashhurin wa ashara yace ai wannan takaban wata hudu ne da kwana goma wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyyati tarmi bil ba'rati ala ra's al hawl lokacin jahiliya ya kuke takaba in mace mijinta ya mutu sai a kawo ba'ar tarausun dabba za a zo a zuba mata ta shiga cikin keji ko a kurki wani wuri mara kyau mummunan wuri ta zauna shekara ɗaya ba wanka ba ba wanka ba komai ba kwalliya ba komai shekara ɗaya sai ta cika shekara ɗaya sa'an nan ta fito ta gama wannan tsafe-tsafen kenan in ta fito shi a kawo mata ko jaki ko tunkiya ko tsuntsu sai ta shafi duk dabbar da ta shafa sai ya mutu saboda warin da ke cikin jikinta qala humayd ibn nafi' fa qultu li zainab yace sai na fada ma zainab wa ma tarmi bil ba'rati ala ras al hawl ina ma nan wannan maganar fa qalat zainab sai zainab tace kanat al mar'atu idza tufiya na zawjuha mace in mijinta ya rasu da dakhalat hifshan sai ta shiga cikin akurki ko keji ko garkin dabbobi waje kazamin waje inda ba tsafta ba komai ba wani abin abin a zo a gani a ciki wa labisat sharra siyabiha ta doki tsumma ta saka wa lam tamassa tiban wa la shay'an hatta tamur biha sana ba ta wanka ba shafa turare ba mai ba komai haka za ta zauna cikin kazanta har sai ta shekara sun matu uta bi dabbatin in shekara ta cika sai a kawo mata dabba himarin au shatin au tsairin ko jaki ko akuya ko tsuntsu fataftaddu bihi faƙalla ma taftaddu bi shay'in illa mata duk abin da ta shafa ta jawo shi a jikinta sai abin ya mutu ثم تخرج فتؤتى بعرة فترمي بها ثم تراجع سانا تفتو سيابات ونتروس دبا ترى بعر الأرآن في أرساتها وكيانها كأنه حب فلفل معنى البعر شين التروس راكمي كننكو دبو بي sai a kawo mata wani kuma sai ta sa sai ta jefa bayanta tana nuna musu duk wannan wahalan da na sha da kazanta dangane da mutuwar mijina ba wani abu bane abin da ya fi damuna shine mutuwarsa ثم تراجع بعد ما شاء بعد ما شاءت من طيب او غيره sannan za ta zo tana wanka tana shafa turare tana yin abin da take so qala malik wal hafshu ko hafshu al baitur radi ma'ana waje mar kaman akurki ko garki ko nuri da ake zuba mata rikice wa taftadu tamsahu bihi jildaha kan nushra sai dabban da aka kawo din sai ta shafa jikinta kamar nushura ke an nushura shine abinda ake a warware sihiri kamar ta warware sihirin ta ke qala wa hadathani an malik an nafi'in an safiyata binti abi ubayd an aishata wa hafsata zawjayn nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج yasa duk wanda ya rasu naki in kika yi kika shiga bakakin kaya ko kika bar ado kwana uku na cika shikenan sai ya koma rayuwarki kuma matarsa ita ce za ta zauna wata hudu da kwana goma an fahimta kun ga dai kisan matan manzon Allah ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها تفضل ما وتمت تكي تكبا سبو مجن تيامتو اشتكت عينيها تنا تنا كوكنتي وإذا ننت إذا ننت ناتيو فبلغ ذلك منها sai aka ce mata iktahili bi kulil jala'i bil layl sai aka ce ki sa kwalli tuzali magani ne a cikin ido da daddare wamsahihi bin nahar da in gari ya waye sai ki wanke duk abin da zai sa ki ja hankalin mutane maza zuwa gare ki an hana ki kenan ko qala wa hadathani an malik annahu balaghahu an salim bin abdullah وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة توفى عنها زوجها سنة فتاتي ودمجن دمجن تيرسو إنها إذا خشت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تبتهل وتتداوى بدواء أو كهل وإن كان فيه طيب يتي إم tana cikin wannan takaban sai idan ta kamu da cuta ya kamu da ciwo aka ce za ta sa magani ko da maganin akwai turare a ciki to mecece hujja qala malikun wa idza kanat ad-daruratu fa inna dinallahi yusrun an fahimci imamu malik ba za a bi ka'idodin takaba ita ta cutu ba an fahimta eh saboda al-qa'ida الضرورات تبيح المهزورات قال وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي أبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها tana ta kaban mijinta sai idanunta suka kamu da rashin lafiya shi ta kai kara wurin Abdullahi bin Umara falam taktahil hatta kanat ainaha tarmusani tarmusani ba ta sa komai idon ta har sai da idon ya kusa ya cika ya cika da kwansa قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرد ذات إيسا مي da kuma man simsim man simsim abin nan kenan wannan abin sai eh ridi man ridi za ta isa man ridi simsim shine ridi kenan وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب إن با كنشي أتشكي أما أي من قائلا إمام مالك matukan za ta cutu za ta sa magani koda da kanshi a ciki saboda lafiyarta kare lafiyarta shine maslaha qala malikun wala talbasu almar'atu alhaddu ala zawjiha shay'an min alhuli in tana ta kaba akan mijinta ya rasu ba za ta sa kwalliya ba za ta sa sarkan wuya da zobe da abubuwa wanda za su ja hankalin maza ba khataman wala khalqalan wala ghairi zalika warwaro ne ko zobe ne ko sarkan wuya min alhuli wala talbasu shay'an min al'asbi illa an yakuna asban ghalizan ba za ta sa wata tufa da ke da kyalli tana jan hankali ba mai tsantsi sai dai in yana da kaushi yana da kauri ba zai ja hankali ba zai gwada ba zai zama kwalliya ba wala talbasu thawban masbugan bi shay'in min as-sabr ba za ta sa tufan da aka rina da abin da zai ja hankali ba illa bis sawaji sai dai in an rina shi da baki ne bakin kuma suka ce kada ya zama mai kyalli wala tam tashitu illa bis sidri kar ta taje gashin ta taga sai dai da bagaruwa sidr abin nan kenan bagarya wa ma asbahu mimma la tahtamiru fi ra'siha ta sa abin da ba zai sa kanshi ya ta tashi a cikin gashinta ba shine tahtamiru fi rasiha qala wa hadathani an malik annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala ala ummi salama wa hiya haddun ala abi salama manzo Allah ya shigo wajen ummu salama tana ta kaba saboda abu salama ya rasu kenan ko wa kad ja'alat ala ainiha sabra sai ta sa asabar shi ne abin madaci abu ne mai daci sabar suna magani da shi shi ta sa idanunta faƙala ma haza ya umma salama sai manzo Allah ce me wannan kuma ya umma salama faqalat inna ma huwa sibran ya inna ma huwa sibrun ya rasulullah qala ij'alihi fil layli wamsahihi bin nahari yake sa da daddare da safe ki wanke kar a gani qala malikun imamu malik yace الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض yace mace ko yariya ce karama bata girma ba shekara tara aka yi mata aure bata fara haila ba in mijinta ya rasu yadda babba za ta yi ta kaba haka ita ma za ta yi tajtanibu ma tajtanibu almar'atu albaligha idza halaka anha zawjuha duk hukuncin su ɗaya ne qala malikun tuhiddu al-amatu idza tuwfiya na zawjuha shahrayni baiwa in mijinta ya mutu za ta yi ta kaba wata biyu wa hamsa layalin da kwana biyar misla iddatiha kamar yadda iddata take qala malikun imam malik yace laysa ala ummil waladi ihdadun idza halaka anha sayyiduha ummul walad in mijinta ya mutu ba sai ta yi ta kaba ihdadu idza halaka ana sayyiduha shugabanta wanda yake mallakarta wala ala amatin yamutu anha sayyiduha haka kuma baiwa da mamallakinta wanda ke da ita ya mutu ba ta da takaba da za ta yi wa innamal ihladu ala zawatil azwaj takaba yana kan waɗanda mazansu suka rasu ne ba baiwa da mamallakinta ya rasu ba ko umul walad da mamallakinta ya rasu ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت kace mai takaba za ta hada kashinta da bisidiri wa zaiti wannan babu kwalliya a ciki babu abin da zai daga hankalin maza a ciki wa bi hadha naqulu qad intahayna min kitabin nikahi wa talaq wa ma shakalahuma abinda aka fahimta a cikin kitabun nikahi wa talak shine kashi 80 bisa 100 na matsalolin fa duk ijtihadiyyat ne duk ijtihadiyyat ne kisa zaka imam malik da kanshi da almajiransa wannan yayi nan wannan yayi nan sahabbai kansu sai ga sun kari juna ilimi yasa kada ka takura ma mutum in baka da hujja takamaimin hujja kada ka takura ma mutane kada ka tsananta kada ka sa a ta da jijiya a ce kaza kaza kaza kaza kaza sai ka je ka tambaya ka tambayi waɗanda suka sadaukar da lokacinsu suna karatu suna bincike suna iya yin ijtihadi amma kai da zaka zo ka ɗau karatu ka je ka je cikin radio ko ka je cikin cassette ba ka da ikon da zaka ce ka yi ijtihadi Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم